wasu malaman sun sha ba su ne wanda suka tambayi ganin Allah ba fa kaza kuma sai ga da sai tsawa ya sa ya rike su kana Musa ne Musa ya jarabi a ubangiji laushi da da dama kayi ne a halakta hun za ka halakar da su min qablu khuruji bi kafin na fita da su bai ta ayyanu bani isra'ila zalika kaga da sai ka nuna bani isra'ila cewa kafin na fito da su ka kai su wala ya tahimu ba za su tumce ni ba wa iyaya a gare ni afatuhulikuna نعم أتهلكنا بما فعل السفهاء منا hulikuna yanzu ubangiji ka halakar da mu bima ba hada su bawa min saboda abin da wawaye suka yi a cikin ai ba mu duka bane muka yi wanda suka ce sai sun gankan wawaye sai aka mai da su wawa domin a gyara shi dama haka ake yi. duk lokacin da ka zo gyara in mutum ya yi barna mutane guda uku suka yi barna to gyaran ka sai an wofantar da su tukuna a gyara idan mace ta bata mijiri in kawai sai ka ji ba ka da hankali ba ka da hankali ke yanzu irin gidan wana wannan zamanin nan zamanin da cin abinci ya zama ki ba ki da hankali ba ki sanin da waje yake ba to mijin ba zai saki ba amma ka zo ka ji da mijin amma ba ka da hakuri ba wala ba ka da hakuri sai ce to yake nan aje ba na da hakuri ka ga barna ne duk lokacin da ɗaya ya bata baban sare in ka lokacin mara hankali yanzu a nan karkara akwai uba irin nan ku duba baban da yake ladabtar da ku ubanku yana ba ku tarbiyya yana ba ku ladabi mutane yara ƙanana ma sauran yara ma mamaki zai dama ubansu ubanku ne marasa hankali ba ku san darajar babanku ba kai ba ka da hankali to ban zai haƙura amma ka zo ka ce kai dai kai dai wallahi kai dai tsohon banza ne ka ba da gaya uban haka to sai kuma sai tsini wa yaya in an zo yaran za a mai da su mahaukata don uban ya haƙura duk lokacin da almajiri ya bata malami ne sai ka zo ka zazzagi almajirin mara hankali baka da hankali yanzu akwai malami irin malamu malam wani ku duba irin gogonin da yake a kanku rayuwarsu gaba ɗaya na kanku ba ku san me ake muku ba ku inda ku je Kano ku je Kaduna ku ga sauran almajirai da suke shan wahala almajiri ma yana cikin lissafi malami Allah ya taimake ku Allah ya muku arziki to malamin zai haƙura to shi kuma da Allah halakar da su annabi Musa a ba to fa'ala su'a'u minna so ai mutanen ba wawaye bane masu hankali aka zaba ne amma dan Allah ya haƙuri aka zaba a bata uli kuna yanzu ya ubangiji ka halakar da mu bi ma fa'ala su'a'u minna gaban da wawaye suka yi to ana yi ne dan Allah ya haƙura mina ishamu ne isa dafa na tausasawa ka gani ko isa dafa na tausasawa za ta azibi na biyan bilir Allah kar kamar azaba da azaban wani ma in hiya إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء amma iya ba komai da wani fitinar ba aladu kafiya su ba wanda ya faru ga wannan wawayen nan illa fitina duka waya ubangiji wannan jarabawar ka ce ibtilawuka tirullu biya man da jawa Allah dama kana batar da wanda ka so ilalawa ka bar da shi wata hadi Allah ka ka kan shiryar da man da sha wanda ka so hidayatu ka shirye da anta waliyuna أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين anta waliyuna Allah kai ne majibincin lamarin mu mutawali umuruna kai ne kai jibintan al'amuran fa gafir lana Allah kai mana gafara warhamna kai jikan fa anta domin cewa kai khairul ghafirin kai ne mafi alkhairin sarki mai gafartawa bayi واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك Allah ka wajabta mana da na nan gare mu fi hali duniya hasana rayuwar ta mu a nan duniya mu yi ta cikin daɗi wani lahira da lahira ma mu game da hasana inna huduna sun anan suka samu yahudawa mu inna huduna ilayka mun tuba tuba bu shine ma'anar yahudu inna huduna ilayka mun tuba gare ka qala ta'ala to Allah madaukakin sarki ya ce azabi ya usi قال أذهبي أصيب به من أشاء qala sai Allah ya ce azabi ya azabata usibu bihi Allah ya ce muna samu da man asha wanda Allah ya so ta azibu ya azabtar da ita ورحمتي وسعت كل شيء Ahmad ya mara amurka wasu ya Allah ya ce ta wata amma ta gama kulli shayin kowane abu fi duniya nan duniya ba su aka tuba فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون ba sa da sami aftubu ha Allah ya ce za mu yi umarni a rubuta ta fil akhirati da lahira lillazina ga waɗanda ya tabona suka kiyaye ba su tara Allah da wani ba wa yutuna kuma sun ba da zakka wallazina su ne waɗanda yu'minuna bi ayatina suka ba da gaskiya da ayoyinmu na alqur'ani mai girma الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل wallazina su ne waɗanda yattabi'una rasula suka bi wannan manzo annabi kuma shine annabi al'ummi da haka ake masa lagabi sai wanda baya rubutu baya karatu dan ya rubutunsa da karatunsa daraja ne gare shi amma idan aka siffata siffar ga wani to ba zai zama daraja gare shi ba annabi ne ya ji duna wanda suka same makatuban arabuci inda ma nan gare su taurati a cikin ataura wal injila da linjila duk an same arabuci a wannan guraren sunayen da duk suna nan. kowa ya san sunansa abin da ya zo a cikin ataura haka yake min kaunihi muhammadu kaji sunansa kenan wani da bai maka za a haife shi a garin maka tun kafin a haife shi wa hajjar ilal madina zai kaura ya koma madina ya gabi da hadi ya ce in man bai kyauta zai karba wayar da sadaka jama'a yana mai da sadaka wa haka da nuna usabi haka sun hukun sai yake wa galaba wani ɗabi'un sa al'abi masu masu girma kalal kamisi shi malam kamisi ya gaya mana a cikin tarihin sa da muke ce muku tarihul kamisi inna muhammadin shi ne muhammadin mazakurin wanda aka ambato sallallahu ta'ala alaihi wa sallam fi taurati a taura bin lugati sirnaniya da lugga na sirnaniya su bilabari da sunansa munhaminna munhaminna haka aka ambace shi ina fata kun fahimta ma'ana munhaminna din muhammadu wadda gara hasan malam hasan ya ambata da kabul ahbar annan ismin nabi sallallahu alaihi wasallam shi dai sunan annabi inda ahlul janna su yan aljanna suna gidan annabi da abdul karim inda aljanna ne ba za ka ji an ce annabi muhammadu ba duk dan aljanna yana gidan annabi da abdul karim wannan sunan sa ne a gidan aljanna wayan da ahlul nar su kuma dan wuta suna gidan sunan annabi da abdul jabbar wayan da ahlul arshi wanda suke malaikatul arshi kuma suna gidan annabi da abdul manjid wayanda tsari da malaka jagon sauran malaiku sunansa abdulhamid wayan al'ambiya jagon annaba sunansa abdulwahab wayanda shayaɗi na gun shaidane sunansa abdulkahir wayanda aljin ya gun aljanu sunan annabi abdulrahim wa fil jibali aduwar wadi kuma duwatsu suna gidan annabi da abdulkhaliq wa fil barri a sararin daji kuma inda daji yake sunansa abdulkadari wazir bari a kogi kibaye da sauran mazauna kogi suna gidansa da abdul muhaimin wa inda lahawa mai agun kwararruka sunan annabi abdul giyasu wa inda lahushi agun dabbobin daji sunansa abdul razzaki wa bi taurati a taura sunansa mazu mazu wa bi linjila linjila sunan annabi ɗaba ɗaba wa bi suhubi a littafi sunansa aqib wa bi zabura a zabura sunan annabi faruku wa inda Allah abun Allah kuma da he Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka ga ne sunayen sa suke yadda ake kira su guri guri ko ina ya muruhum bil ma'ruf ya muruhum bil ma'ruf wa yanhihum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alayhim al-kaba'isa wa yadau 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim muruhum bil ma'ruf yana umartan su da su kyakkyawan lamari wa yanhamu yana hana su an da munkari gabar mummunan aiki wai hilu na kuma ɗaya ba yana halatta masa abin da yake dada min ma harama ina abin da aka haramta fi shari'ihim daga shari'arsu wai ya harimu alaihim da kaba'isa kuma yana haramta masa kaba'isa muna na laifi muna mai laifi kamar sun mace can wani abu ya da mata da kamannin mace can duk yana haramta musu wai rawa an hudu tsirahun yana sanya musu kushe su zai zama gobe ikrahum saqalahum nauyinsu yana sauke musu wallag lala da gugumi a shadaidu tsananci tsananci allaji kanat alayhi wanda ke tare da su ka kasali nafsu kamar kisan kai fi taubaci a tuba wa kadawa da yanke asarun najasa da gurbin da najasa ya taba فالذين آمنوا به فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون الذين آمنوا به كأغا وإن سكا بعد غسيا ده منهم daga cikin su wa'azzaru suka taimaki Annabi Muhammad eh waqaru suka tabbatar da matsayin manzon Allah wa nasaru kuma sun taimake shi wata ba'u nura sun biyo nan haske allazi unzila ma'ahu wanda aka sauke annabi tare da shi ne alqur'ani ulai ka wa'annan kuma al-muflihun Allah ya ce masu samun babban rabo al-mawsuhuna bi hadhihi sifati wanda aka siffata su da wannan sifa eh faizuna zafiruna bin najati sun rabo ta wajen tsira من الأهوال دغرازن والدنيا على الدنيا والأخرى دمكما لاهرة نعم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا للذي له ملك السماوات والأرض kuma ce mai mala habibu ya zai na zai zauna don ba sai ku ba da guri ko masu wani guri in yi zo ba guri ai to ba je قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض to kulga ya mutu ya annabi muhammadu ya aiwan nasu Allah ce ya ku mutane kida ba ma wannan magana an yi ne ga ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aiwan nasu ya ku mutane inni rasulullahi Allah ya ce shi fa manzo ne na Allah ilaikum zuwa gare ku jami'an baki daya allazi lahu mulku samawati wanda yake da mallakar saman nan bakwai wal ardi da kansa la ilaha ba لا إله إلا هو يحيي ويميت da ba wani sarki abin bautawa da gaskiya illa wa ba ce yiwu shi Allah shi ne fa sarki mai rayawa wai mitu kuma Allah shi ne sarki mai kashewa Mhm.
فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون Aminu billah jama'a ku ba da gaskiya da Allah fa wa rasulihi ku ba da gaskiya da manzon Allah annabi da ummi da wannan annabi wanda ake masa lagabi da ummi allazi yu'minu billahi wanda ya ba da gaskiya da Allah wa kalimati da kalmomin sana alqur'ani wa tabi'u ku bi shi la'allakum ba da banza ba ta ta duna ku ku samu shirya to shi duna ku samu shirya wa min qaumi musa ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون kaumin Musa wasu daga cikin mutanen annabi Musa ummatan akwai jama'a ya haduna nasu su ne malamai suna shirye da mutane bilhaki dangane da gaskiya wa bihi da gaskiyan ne ma ya adiluna tilu kuma suke adalci a cikin hukuncin su kadana hu وضعناهم سنتي عشرة أسباطا نوماما kadana hu mu Allah ya ce mu ne muka rarraba su anan ba wai yankewa bane rarrabawa farakana bani isra'ila mun rarraba bani isra'ila izina ashara asaba da mun mai da su wato dandana goma sha biyu ƙabailu ƙabiloli da ummama wanda suke kowane al'umma ne badali ne mai ma ƙabala ko ga wanda suke gabanin su wa auhaina وأوهينا إلى موسى إذ استسقيه قومه أن الرب أساك الحجر wa auhaina mu ne muka yi wahayi idan Musa ya zuwa ga ne Musa in ya saske hukumu yayin da mutanen sa suka nemi a ne Musa ya shayar da su da ruwa fiti lokacin fa suna cikin batan kai sai Allah ya ce an alrib a takal hajar wannan sandan da ka doki wannan dutsen da shi farar ba ko sai buji dutse famba jazan فأنبا جسد منه سنة عشرة عينا famba jazan din da famba jaran din duk ɗaya ne yawa ko da karatun ka zo famba jazan nan ne inda zaka ce famba jazan to sai wannan dutse din in fajarar sai ta kece min wa cikin dutse aka samu ishura ahira aina aka samu idanuwa goma sha biyu wanda ya dibi da kalmar la ilaha illallah bi adadin asabadi adadin wannan rundunonin kada alima قد علم كل أناس مشربهم alima hakika ta san kullu unasin kowane runduna daga cikin su mushrabahum ga inda za ta zo ta sha ruwa ba sai ta yi tarayya da dan uwanta ba Mhm.
وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن وسلوى matsalan na Allah ce sai muka inuwantar da su alaihim al-gamama muka soke musu da gajimare fiti a batan kan nan min harri shamsi daga zafin rana wa anzalna alaihim al-manna Allah ce muka dinga sarwa musu da alewan darba wasalwa da soyayyen dan shila min su biyun nan taran jibaini wato abu ne wanda yake masu daɗi wa ɗaya da tsuntsu a simani amma abin da ake so ko ka sani a nan mala'udu ba wai a kurin Allah ya sauke girban ba ba a kurin Allah ya sauke soyayyen naman ba sai da suka yi gabatan kai a daɗi ba zai yi ba. al'adan Allah haka yake duk lokacin da ya jefa ka cikin wani damuwa to zai ɗauko ma da wani gudunmuwa amma kana zaune lafiya wani abin ba za ka samu wannan batan kan da wannan wahalar da suke sha na kullum suna tafiya to sai Allah ya ɗauke musu noma ka gane abin daga sun yi abinci sai su ci daga sun yi ne abinci daga sun yi ne sha sai su yi amma kullum a taba suke in sun kwana su gansu da ba wannan wahalan kuma to gaskiya ba za ka samu abincin da daɗi haka ba sai za duk lokacin da ka ga Allah zai ma wani abu to sai an ma wani jarraba in ka ga an rage ka ta wani guri to baka sani ba an kare ka ne ta wani guri amma kana zaune lafiya baka komai baka sana'a kana ci kana sha to in hakan ya zama haka kuma ta ko ta masifan za ta zo kuma duk lokacin da Allah ya koro maka wata masifa to zai koro maka wani alkhairi in ya dora ma nauyi to wani abin kuma zai sauke ko yanzu talauci ne addabe ka da yawa sai ka ga Allah ya dauke jinyaci jinyaci a gun iyalanka domin sa dauki wani sa dora wani wanda kuma ka gansu suna zaune lafiya suna jin daɗi ka je ka same su ba su da lafiya wani a ce goda wani a ce hanta wani a ce matarsa ba lafiya an dauke masa wani abin amma fa za a jarrabe shi ta wani abin in kai wanda ba yi masa haka ba to ba shi da rabuwa lahira ne to nan gaba wanda shi ba wani ganuduwan duniya ganuduwan ga kuɗi ga komai to gaskiya ka lissafa shi a matsayin istidraji istidraji wannan su ma da ka gani darba da soyayyen shida ba daɗi ne yasa aka sauke shi ba ana cikin wata damuwa ne kuma sai Allah ya dauko wani abin yayi maganin wannan damuwar
kulu min dayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna Allah ya ce ku ci min dayyibati daga dadada ma razaqnakum na abin da muka azurta ku wa ma zalamuna Allah ya ce ba mu ne ba muka zalunce ku ba ba mu rage ku da komai ba walakin walakin kanu anfusahum yazlimun abin da suke nufi da ما ظلمونا لم يسل لنا منهم ظلم بفعلهم ذلك فإن ذلك سهل سهل سهل وما ظلمونا وانا أبن الله يكي باك نيما زي هنا كم شرري دا ما انشي كرت أجي قولي زوا جيبي su Allah ya ce mu dai kuma zalamu na fasarar sa mu dai ba mu daina ba ku ba amma duk lokacin da gobe da jibi kuke hajiyewa to za mu hana muku to su kuma sai suka fara hajiyewa gobe da jibi to kaga ba Allah ne zalunce su su suka zalunci kawunan su shine ma'ana walakin kanu an kusa mun zalimuna kaji dalilin sa wa idh qila lahum uskunu hadhihi alqaryata wa kulu minha haythu shi'tum wa qulu hidatun wa dkhulu albaba sujadan tughfar lakum khati'atukum Kar za mu ba ku labari sai da kila nan yayin da muka ji uskunu ku zauna hazi da kare ta wannan alƙarya shi alƙaryan sunan sa baitul muqaddas eh abin da ake nuna da baitul muqaddas guri wanda yake tsarkakeke wasu malaman sun ce baitul muqaddas wasu malaman sun ce arihan ne to kun zo na wannan guri da Allah ya ajiye ku wa kulu ku ci min harfi tum duk abin da kuke so kulu da ci amarna an umarce mu hiddatu an sarar mana wani kulul baba ku shiga wannan gari na ba kofin arihan sujjada in kun kuma kuna masu sunkuya ba sujuda ma sunkuya wannan na in hina na sunkuya ba su zai kai gori ba to idan kun yi wannan da gafir da kuma Allah ya za mu muku gafara kada ya kwana kurakuran da suka aikata wasa da tannuma sa na'am sa na zai da muhsinin tannuma za mu yi tsari ga wanda musu ne ya kyauta da aikin bi daki wajen da tsawa mu sai a kara masa lada فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم a gaya musu haka faɓa da sai suka canja alamai ya zalama wanda suka zalunci kawunan su daga cikin wannan jama'a kaulan sai suka yi wani amfani da wani magana haka za ka ce kaulan wani magana suka yi amfani da shi gairar da zai ƙila lau ba wanda aka gaya musu din ba fakaru sai suka ce tayi sun dauka dan a mutu wannan abin har dubi ya danne su in za su yi gagayi yanzu dole sai sun sun kuya sun dauka wai sun hori ne sun dauka mun mun hori ne ai suka ce ba mu ta su baya habbatan bi sharatin kwaya yana na gagayi ba duk wanda ya ce ma kwaya yana gaigayi bai casu ba casuwa kwa duka mun fa ban hori ba wannan rayin imanin ya suka ce suna tare da su wa dakalu suka yi gayyafi huna ala asarin suna jan gindi ba su yi wannan sujada ba to ya kai فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون suka ya ka fili shine Allah ya ce fa arsalna alai sai muka aika a gare su rijina azaba shine rijina mina samai daga sama Allah ya tura musu da azaba ba dan komai ya tura musu wannan azaba ba bima kanu ya mana domin sun kasance su ne suka zalunci kawunan su zuwan azaban su ne suka sababar da saukan azaban don da ba su zalunci kawunan su ba da azaba ba za ta zo musu ba وسألهم عن القرية التي كانت حارثة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم sa'alun tambaye sai annabi Muhammadu amma dan an an ce da annabi ya tambaye su tauhidin uzurta ba ne an alƙarya ta tambayi wannan alƙarya ba alƙarya mu ake nufi ba mutanen alƙarya tambayin mutanen wannan alƙarya allati ka hada da bar wanda suka mukoshi kogi wannan kogi kuma da ake magana kogin sunansa barul qarzum eh inda laqabatu bi janib alqa yana nan a gefen kogin alqa shine qarzum sunansa wannan alƙarya kuma sunanta aila ma wa ka bi hali yanda ka tambaya ka yi ai me ya faru ga mutanen wannan birnin alƙarya iz ya duna yayin da suka yi shishigi ya ta duna fi sauti suke shishigi suke ranar asabar bi sai da samke suke farautan kifi alma'amuri na bitar kifi kuma Allah ya umarce su ranar asabar kar su fita farautan kifi sai ta ta yi dan ranar asabar ɗan kifin suna zuwa yau sabatihim shura'an gaba ɗayan gaba bakin kogin kifi za a gani sun cika su ma kifin an san ba a farautar su a da nan sai su cika kogin za a yi rata da mai wasu har wuta suke bakin kogin waje kifin in suka fito suka fito kuma suna tsalle suna tsalle sai su koma wai ma la su bitin amma duk da ba ranar asabar ba ne la ya zimu ba sa girmama asabar sayar ayyamin kamar sauran ranaku la ta tihim kifayen su ma ba sa zuwa in dai za ki a bakin kogin suna wasa ba zai tsoron asabar ne kaga wannan dama Allah ya ne zai yi wani hukuncin yin ce da ai jarraba ne daga Allah ranar asabar kifi yana ruwa ya san lahadi ne ko litinin amma ran asabar kaga kifi ya fito waje da ai kaga da dama waye sanin mala'iku ne suka fito da su kuma ran da ba asabar ba ba sa fita to ku ba Allah yake nufi zai jarrabe ku kaga dai za a yi wani abu كذلك هكذا كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون كذلك هكذا نبلوهم الله يجب مكجر ومتى نبرنا أيلا بما كانوا يفسقون لا بند سكينا فاسوس ولا ما ساد سمك yayin da suka farauta kifayen nan ibda da kakkare da to wannan alƙarya ta rabu a sulasa mutanen sun rabu gida sun rabu gida uku sulsun sado a kashi uku kai daya sun yi farauta ma hum tare da su wasu sun kai daya na hukum sun hana su sun ce karfi wasu sun kashi daya kuma amsa gudu ana sai da wannan hari sun hannu su ba su yi farautan ba ko ba su hana mutane ba daya sun na biyu ba su yi ba kuma sun ce kar a yi na uku ba su yi ba amma ba su ce kar a yi ba to kuma Allah shi ne sarkin hukunci sai mu jira da yi ba wanda hukunci ya sauke musu ɗaya sun yi daga sun yi dai an ce kar sai sun yi ɗaya ba su yi ba amma ba su hana ba ɗaya kuma ba su yi ba kuma sun hana ɗaya ba su yi ba sun hana kashi ɗaya ba su yi ba sun hana kashi ɗaya ba su yi ba amma ba su hana ba kashi ɗaya kuma sun yi kurum shi kuma abin da Allah ya faɗa kar ku yi to sai a duba a gani wannan wanda ba su yi ba su ne za mu yi tsammani sun samu ɗira wannan wanda ba su yi ba sun ce kar a yi su suka samu tsira wannan ba su yi ba amma su ba su ce kar a yi ba wannan ba su yi ba amma sun ce ba su yi ba kuma sun ce kar a yi wannan kuma ta yi to kaga ciki ko a hankali za ka yi aiki ɗaya ɗaya sun samu tsira wanda suka ce kar a yi kar a yi ba su yi ba sun ce kar a yin nan mun tabbatar sun samu tsira wanda muke kokonto a kansu ba su yi ba amma ba su ce kar a yi ba la'alla za su samu tsira ne ko kuma idan baka yi laifi ba kaga wani yana yi kai ma zai shafe ka wannan ne muke tunani wancan dai ta tsira wannan na biyun ita ce ake da kokonto a kanta su ba su yi ba amma ba su ce kar a yi ba to wannan shi ne ake tunani ya za su tsira ne hada su da wancan ko ba sa ciki amma na uku wannan kaga ta halaka wanda ta yi to shine kuma sai mu jira me Allah zai ce
wa idh qalat ummatun minhum lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'azzibuhum azaban shadida daga nan ne kuma Allah madaukakin sarki wai kun za mu ba ku labarin idh qala ummatun minhum wasu al'umman wanda ba su so don ba su gaya musu lima ta su daga wanda suke so walam tanhawu ba su hana ba liman nu haga wanda suka hana ka san kashi uku ne kashi daya ba ta yi ba kuma ta hana kashi ɗaya ba ta yi ba amma ba ta hana ba to su wanda ba su yi ba ba su hana ba su suke wannan magana ka riƙe wannan yauwa wa kuma suke wa maganar suna yin maganar ga wanda ba su yi ba kuma suka hana yauwa su wanda yanzu suke wannan maganar su ne wanda ba su yi ba amma ba su hana ba wancan kuma wa suke wa maganar suna yi wa wanda ba su yi ba kuma suka hana ba sai suke ce musu lima dan me yasa suke cewa idza qala ummatun minhu lam tasidu wa lam tanha liman naha lima ta izuna wai me yasa kuke wa'azi qawman lillahu wanda mutanen da Allah mu ne kuma Allah zai halaka da su la kuwa wa'azi aw mu'azibuhum azaban shadidan ko kuma su musu azaba azaba mutunci Allah zai musu me yasa za ku musu wa'azi ya suka ce qalu ma'azratun ila rabbikum wa la'allahum yattaqun qalu suka ce a idan ba mu hana din ba gun Allah mu ma karame laifi mun san ba hannuwan za su yi ba amma qalu mau'izatuna wa azamu ma'aziratun kafa hanzali idan a lahira Allah ya tambaye ba za mu ce Allah mun hana ba sa hannu ba shine ma'aziratu na ta zurbiya da wannan wa'azin ne za mu kafa hanzari ila rabbikum izuwa ga ubangijin ku liyalla yasibun kar a dangana mu ila ta gasirin izuwa ga ta gaita fi tarki na a cikin barin hana shi yasa muke wazan wai ba dan su bari ba wala allahum su ga ba da banza ba ya tagona ko su ake yi a sai da farauta falan ma na su فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء ka gani yanzu abin ya zo ɗaya bayan ɗaya faɗan ma yayin da su suka bari ma zikiru bai kaga da aka musu wa'azin ai ba su haƙura ba to da aka musu wa'azin ba su haƙura ba suna yi shine Allah madaukakin sarki ya faɗan ma nasu ma zikiru bai faɗan yarji ba su joyo ba an jai nan labi ne na hauna an su sai muka ɗeratar da wanda suka hannu ga aikata mummunan aiki yanzu masu cewa ba su yi ba kuma suna kara aikin tsira mana hudu to wannan ɗayan ne Allahu alam wa akadana allazina وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون kaga ɗaya sun tsira ko to wa kaza na sai muka rigi allazina zalamu wanda suka zalunci kansu bil ijtihadi da shishigi bi azabin bisin da azaba mazananci bi ma kanu yamsu gona su ma saboda su kare juna ne da ci ɗaya ta tsira ɗaya ta halaka ka gane ko to yanzu tambayar mu nan ya aka yi da wanda ba su yi ba ba su hana ba shi su ake nema yanzu duk rigimar duk mai wa'azi hankalinsa yana kan wancan an san matsayin wancan ta halaka an san matsayin wancan ta tsira wannan wanda ba su yi ba ba su hana ba yanzu su ake a nan ne ake kai ruwa rana shi kuma Allah bai ce ga yadda ya musu ba to nan gaba kuma sai maganan malamai yawwa maganan malamai to Allah ya saka da kai malamai su ne kadai za mu ji me za su ce da mu ina fata kun fahimta to shi kenan da aka yi haka fada yawa ya aka yi gaba kada na
فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين shi kenan fada ma a to yayin da suka nuna girman kai an darge ma na hawa anu gabanin abin da aka hana su dinnan wani na da muka je da su to kunu kira da tan ku zama bare kasi na tabe sagire na kuna makaskanta fa kanuwa suka zama bare wa haza tafsil wannan shine rarrabewa lima qabla huga abin da ke gabanin sa gare ibn abbas shi da Abdullahi na Abbas ya ce ma'adar ni dai ban sani ba ma fa'ala bil birgati sakita wannan jama'an da suka yi shiru da Abdullahi na Abbas ya ce to ni dai ban san me Allah ya musu ba amma yana da almajiran sai ikramatu fa gala ikramatu ya ce lam tuwli ikramatu ya ce kai gaskiya ba su halaka ba to amma maganan nan akwai abin dubawa shi ikramatu dan Maulana ibn Abbas ne shi malamin ka ya ce ba san abin da Allah ya da zo kai da kace ba su halaka ba me hujjar ka ai malamin ya fi ka ya ce ni dai wannan ban san me Allah ya da su ba. ikramatu Maulana ibn Abbas ya ce to ba su dai halaka ba in ka tambaye ka rahoton mai dalili zai ce ai ba su yi ba laifin da Allah ya ce ba su yi ba ba su yi ba shi kuma da Allah da ba ya ce to in ba su yi ba suna gani haka yi ba sun hana ne ai ba su hana amma ikon mata ya ce a gaskiya ba su halaka ba shi abin da almajiran su ya faɗa ki ne ya ce kai ba su halaka ba liyan na hakuri had domin sun ki ma fa'alu abin da suka aikata a zuciya sun ki ko a baki ba su faɗa ba wa qala suka ce lima ta izina dan me yasa za ku musu wa'azi to wannan alaman kaman ki ne dan me yasa za ku musu wa'azi dan me yasa za ku musu to kaman a zuciyar su ba ta san abin ne da wannan shi ikramatu ya dogara warwayal hakim hakim ya rawaito an ibn abbas annahu raja ilayhi abdullahi dan abu kuma ce kwarai na jiyo magana ikramatu ni ma na goyi bayan ikramatu wajaba hudan magana ya kayatar da shi ma ya koma shi to ya bi ya koma bayan ya karmatu akan cewa ba su halaka ba tamar ba ba dogara za a yi da hakan ba kuma sai dai ka ce Allahu alam yau Allahu alam ba dogara za ka ba don ya biyo bayan wancan yi mana Allahu alam ya halakar da su bai halakar da su Allahu alam kur mu abin da muke faɗa ke yau amma shi ya ce to daga baya dai ya juyo ya bar abin da yake shi ma ya juyo ya koma ya kusanci Abdullahi dan Abbas
وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب الله مدوكاكين سركي yana ba mu labari a cikin Alƙur'ani mai girma yana cewa Allah yana ba mu labari yawa menene gurin ayan ne wa ita azana rabbukum ko ubangijin ku yana sanar da ku yana hira la yab'athanna alai wallahi Allah zai aiko ga Yahudawa ila yau mai kiyamati daga nan zuwa tashin kiyama man ya so mu hun sola azaba sai Allah ya aiko wa da Yahuda wanda zai ɗanɗana musu azaba bi zulli da kaskanci wa kazal jiziyati zai riƙi jiziya to da haka ba da haka fa ba ta alaihim Sulaiman sai Allah ya kawo Yahuda wa annabi Sulaiman wa ba da bayan annabi Sulaiman ya koma ga Allah sun kai annabi Zakariya sun kai annabi Yahaya to sai bukuta nasar ya zo musu amma shi bukuta nasar raba musulmi bane sai saboda kai annabi hayan da suka yi ne kura bai musulmi ne zai kai yahuda ba a shi ko addini ba shi da shi ba majusi ne in ka duba tarihin sa za a ga haka ne amma da suka kai annabi haya shi Allah ka saba masa sai ya dauko wanda ma ba musulmi ba ma ya zo ya azabtar da kai kura ya gallaza maka azaba ba yadda ka ce mutum Allah yana ganda za a bawa azaba da bawan ne ya saba wa Allah ko a Nigeria nan an yayi da aka yawan ta saba Allah Allah bai kawo shugaban kasa kafiri ba ko ba ka kai ta masa addu'a ya mutu yake mutu yake mutu ana kai sai da muka tuba tuka Allah ya kawo wanda ya kawo mai ya dandana mana Allah ya kai da wani shi ma yana dandana mana wani kan wani tsofatan na ka fitin nan duk abin da ya ja mana wannan saba Allah mu ne mutu ba kuro mutu ba to sai Allah ya koya guda buku da nasu shi da nan kan ko addini ba shi da shi da buku da nasar ya zo ya ga abin da suka yi annabi ya haya da ya zo ya dinga azabtar da su ya ga jinin annabi ya haya yana tafasa kwalo kwalo kwalo kwalo kwalo yana tafasa ya ce wallahi ya ce wannan jini sai na zubar ma da jinin da ka daina tafasa nake sai in ba jinin nan ne ya daina ta faɗa ba shi da zai daina ya nuna wani garamo haka mene ne na irin ramin nan na rami eh gololo babba ya ce wala sai na sa jinin ya gudu ya cika ramin nan yana gudu nan daya to ba da ya dinga kai ya kai musu akalla dubu saba'in da bukatar nasa bai biya ba yahudawan sai suka yi dabara suka ce kun ga abin da ya faɗa ya to mu je mu nemo shanu da raguma da baki mu dinga yankawa muna zuba jinin yana bi ta ramu shine fa aka dinga danne shanu kamar dubu a yanka a danne a yanka a danne sai da ramin ya fara cika da jinin sai ya tsaya dabara su ma suka yi masa kaje da haka to dai da haka kuma yana yana duba jinin annabi ya haya da ya kai musu yahudu dubu saba'in sai jinin ya daina tafasa ya zama daidai daga nan ya daga takobinsa ya rusa baitul muqaddas gine-ginen da annabi sulaimani ya rurusa kayan zinarin gaba da ya dauka ta bada can kasan iraki kaji yadda haka shine qur'ani ya ce kun ga abin da muka muku ya ce kai za ja wa da lakirati zina bi kuma lafi ba bai haƙi an zama yake cewa in utun uduna in dai kun dawo to za mu da muku yadda kuka zo ba sai mun mayar muku da ito ƙara samu da tukun na'am
إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم إن ربك سنة أبنجيزنك لسريع العقاب shi Allah madaukakin sarki ya sun hutu wal azab shine kamar buku da nasar dan ko da raba alaihim aljizyah fakanu yi wa duna suna ba da jiziyar ne zuwa ga majusawa ila an ba ka nabi na muhammad sallallahu alaihi har zuwa ga Allah ya ku annabi Muhammad fara raba halin shi ma annabi ya dora wa Yahudawa jizya inna rabbaka sana ubangijinka la sirri ga shi Allah sarki ne mai garajen hukuma liman haka inda mutum ya saba wa Allah nan da nan Allah zai gaggauta yin sa kai wa inna kuma shi ubangiji la zuhurul lihali dahati mai yawan gafara ne ga wanda suka yi wa Allah biyayya rahiman bikin Allah mai jin kansu ne wa kadana hum وقطعناهم في الأرض أمما wa kadana hum Allah ya ce mu ne farabana hum muka rarraba yahudawa fil ardi a ban kasa umaman Allah ya ce faradan jama'a jama'a minhum salihun منهم صالحون ومنهم دون ذلك minhum salihun daga cikin su akwai bayan Allah na gari salihai wa minhum nasu akwai mutanen da duna zalika koma bayan salihan al-kufar wasu kafirai wal fasiquna wasu kuma fasikai wa balawnahum وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم Allah يرجعون ya ce ba haka muke barin su wabal wani abu muna jarraba su bil hasanati da hasana bin na'am wata ran Allah ya sauke musu da ni'ima wa sai'ati da kuma sayya bin naqami da uquba la'allahum ba da banza ba yarji'una an fiske wai ko sa juyo su bar wannan fasoshin da suke aikatawa mhm.
فكلف من بعدهم كلف ورثوا الكتاب يأخذون أرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم أرض مثله يأخذوه Allah ya ce fa kana ba suka mai min badi min daga bayan su kalfan jama'a warisul kitaba wanda suka gaji littafin a taura an aba'ihim ga ubabansu ya ku zo na arhazil ladin amma fa suna suna karban kuɗi shine ya ku zo na arhazil adana adana dan koma baya shine duniya huda mu haza shin wannan kira da addani koma baya addanari a duniya na duniya min halali wa haram su halatta wannan su haramta wannan sai a dinga ba su kuɗi aje ku ne fan malamai dan me yasa kuke faɗin abin da ba gaskiya ba kuna halatta haram kuna haramta halal me yasa kuke faɗin haka wai kuna da ja ba ku mai sai da da sanan Allah zai mana gafara ma fa Allah na abin da muka aikata ai Allah zai mana gafara wa in yatim arran muslimu idan an sake zuwa musu da wani kuɗin kuma ya ku zo sai su karba kada ka ji Allah zai mana gafara kuma an kawo wani ka karba jumla ne yarji wani magabiratu wa mu'aiduna ila ma fa'alu sai su komo gaban da suka aikata musuruna ne sai su kasance a kai wani tafi taurati bai zama a cikin a taurar wa da magabirati an yi alkawarin gafara ma al'isirar tare da dawama ba to wannan ba masu ba har na yanzu duk malamin da kuma yana halatta mutane haram ko yana haramta mutane halal dan wasu masu kuɗi su da kuɗi su bashi in ka tambaye ka ce Allah zai masa gafara da wayan can da wayan nan duk ɗaya ne yanzu ga hinan suna ba mutane fatawa gwargwadon son ransu yadda mutum yake so haka za a bashi fatawa kaji malami yana ce da hisi takon wai saboda sauƙin caji to mutumin da kaji an faɗa haka har kan Allah kuma zo in ka tambaye shi ya abu kaza sai ya ce babu laifi ya abu kaza babu laifi duk abin da aka faɗa ba mutanen mutane kuma suna son to mutane suna son kama ka ji tsoron Allah fa Allah za su yarda da haka Allah zai yarda da haka Allah ya riga ya rubuta halal ya bayyana halal ya bayyana haram in mutum ya yi laifi a zai a masa ya laifi wanda bai yi ba kuma kada ce masa ya yi a zai a iya inda Allah ya faɗa to amma an bari kuma na yin biya wa son zuciya dan wani abu da za a baka na duniya to ba za ka mutu kuma duk mutumin da wannan abin ya shago da shi ba dama ya tuba tunda wayan dan ma ya kaga suna Allah zai mana gafara amma an ba su wani ba su sake karba suke ba shine Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin afansu ياكلون على هذه الذي ويقولون سيغفر لنا وان ياتوا على رمسه idan an sake zuwa musu da wani kudin ma ya kulu sai su karba alam yukan alam ألم يقض عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق alam yukan isbabu ne daga wai da can bai yi alƙawari da ku ba alaihim misa ai mun yi alƙawari da ku a littafin Allah a bi ma'ana fi Allah a kula alallah mun ga mu komai ba haƙin Allah illa na ku sai dai gaskiya wa darasu ودرسوا ما فيه an karanta muku abin da ke ci ala yu kazo an karanta muku fa lima dan me yasa ne to kazu ku kazzabu alaikum ku je gare ta bi mismatul magfirati da dangana gafara zuwa ga Allah ma al israri tare da dawoma kuma da wannan mummunan laifi wa darul akhirah والدار الآخرة خير للذين يتقون wa darul akhirah amma kun ga gidan lahira fa shine aljanna fa khairun shine mafi alkhairi da wannan abin da ake baku na duniya lillazina yattaquna wanda ya kiyaye haram afala afala taqilun ku malamai ba za ku hankaltu ba ta'iluna bi ta'awiyya annaha khairu fayusiruna ala min kun bi dalahira mana akan duniya kun bi dalahira akan duniya malami guda yanzu yana karban kuɗi wallazina yumassikuna والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نريء أجر المسلمين wallazina su ne wanda yumassikuna suka yi riko da alqur'ani ko da taura ko da linjila bil- bil kitabi da littafin Allah min huwa salata kuma sun tsaye da sallah kama Abdullahi dan salam wa sahabahu da almajiran inna mu in ji Allah la nuri Allah yake ba ma tozartar da ajar musulihina ladan wanda yake kyawun aiki jumla ce Allah kabar lal mai zo da labari allazi ne wa fi waru zahirin mawri'ul murmari ajarhum Allah ya ce ladan abin da suka yi Allah ya ce ba tsama hane su ba in dai mutum ya rike littafin Allah da gaskiya to Allah da a nan duniya zai ga rufin asiri a lahira kuma zai ga rufin asiri duk wasu hanyoyi da ka san su Allah zai dauke masu ya buɗe ma hanyar da baka tunani ka rike da Qur'ani gam ka gani kuma ka dinga yawa akwai su ko goban nan ka je ka gwada ka gani a inda Allah ya ajiye ka ka zo ka zauna ka yi shimfiɗa a shimfiɗa ma buzunka a zaune ne a kofar gida ne ka zauna wanda za su zo koyon karatu kana kula da almajiran da suke gargari kana zaune a nan kargaje ko ina ka tsaya kan haka ka gani Allah ne zai dau nauyin ka duk garin ku ba wanda zai san yadda kake samun kuɗi gamtin nan kana zaune kuma n- nimar jikinka tana nan kuma unguwata ku kafa daraja kowa tsoron ka zai ji saboda ka rige Allah Eh, wani makiyinka ma sai ka ga ya ɗauka abin da baka tsammani ya kawo to amma Allah ya muku daraja ka ki yadda kai ne ka leƙa nan sai na je na gani abin wani sai wani ya kai ne maka sai wani ya kai ne umara Allah ya baka daraja ka zubar shi kuma Allah bai rubuta da yin masu kuɗi za ka je ba ga ka je ga ba daraja kuma abin da ka nema Allah bai yi niyya ba mai ba da ilimi ma haka ba wai ɗaukan ilimi za ka yi ka je gun malam wane ko kuma dole sai na je guri kaza ba ka zan masifa guri uku ne ɗaya cewa za ka yi sai na je masallaci kaza zan yi wa'azi ni a masallacin sarki zan yi wa'azi to ka da kai da wasu malamai kun haɗu da gaba kenan ko kuma sai na je guri kaza inda manyan wani suke zama duk ba ruwanka ka zauna zauren gidanka ba ka ji ana malaman zaure ɗan malaman zauren da ka ji haka suke yi, zauren gidanka za ka yi shimfiɗa kana buɗe littafinka kana nazari wanda Allah ya kawo ka biya masa ya tayi ya tafi kuma ka zauna ka ci gaba da addu'a wanda Allah ya kawo wannan zaman da kake yi a nan Allah zai dauna nauyin ka ko gona ba za ka je ba to amma ni'imar da Allah ya ma kare ni kowa wannan zamanin da kuke gani ya rike abansa mai sarauta kan sarautarsa duk wanda zai iya kare mutuncin sarautarsa ya yi mai arziki akan dukiyarsa duk yadda zai iya kare mutuncin dukiyarsa wanda bai yarda da abin da Allah ya ba shi mai malami ne sai yana gidan sarki gobe yana gidan muku shi dole sai an biya shi bai yarda cewa Allah zai biya kai da Allah zai biya kai na roka da mutane su biya ka an kace Allah zai biya ka ka huta amma dole kace sai mutane sun san ka sun biya ka ba yake na kai zo wahala ba haka ne zo na damu ko tun da ake karatun nan ko ya karkara nan muna tare da ku ko ina aka je bayan da aka je ana zo ne to kuma mun taba zuwa cewa gurin wane malam wane mai suna wane ya taimake mu an gaya wai an ce kai kuwa da makarantar mu kuɗi babu wai to kuma yanzu ku da kuke gani ku ne shaida akwai talauci to kuma me muka nema muka rasa to ina muka je da ku tun da aka fara karatu na ce ku zauna ran satin nan zan dan buga in je in dawo na ce ku dan jira ni zan je Abuja kafin sati biyu su ma na hudu sai zan je in dan buga in dawo to kuma da aka zauna ne ba aka rasa to yi ne Allah yake mana nuni ga abun a fili ne ba boye yake ba Eh, duk duniya fa ba wanda ya kai malami daraja ba wannan hanyar fa ka ce kana kujeran annabi Muhammadu kuma kana kamar Allah ba zai maka ba sai Allah ya barka da abin da yake zuciyarka a Allah ya ce Allah ne masu guna firki da wa qamu salat inna in ji Allah la nuri wa ajral muslimi duk wanda ya rike littafin mu da daraja ya ji tsoron Allah Allah ya ce mu ne zamu tozartar da shi ya ce zamu girmama shi ai ka rike littafin Allah Allah zai barka ba ka ga masu aikin gwamnati gwamnati suke aiki ba gwamnati bai barka ba ai su aikin wa suke yi ka ce aikin wa suke na gwamnati to gwamnati ya barka ne to kai kuma kana na Allah Allah zai barka ne ai ba zai barka ba Allah ba zai barka ba duk wanda ya rike wa Allah aiki Allah ba zai bar shi ka zauna zaman Allah kake yi ka sanar da karatu kana darasu ko Allah ya ba Qur'ani kana ba da ilimi ka zauna dan Allah wani mutum aiki wanda yake kogi ma Allah yana sanar da shi tsantsan da yake yawo ma Allah yana bashi bare mutum wanda ya fi kowa daraja ka daina ganin Allah bai san da kai ba da bai san da kai ba da yayi ka akwai abin da za ka tana ka ji daɗi yayi ka san sau da yawa wani ya sa ka aiki sai ka ga kamar bai sani ba yawwa in mutum ya sa ka aiki in bai sani ba ba daɗi yayi ko to shi Allah ba mutum bane abin da za a gaya ma duk yanda za ka yi tunani da zai manta da kai da bai yi ka ba a lokacin da zai yi ka ya ce ka ce Allah ka halice ni to kuma da zai yi ka dan dan ka cancanta yayi ka tun da kaga yayi ka to ya san da kai bayan yayi ka fa ga aikin da ya ma fa bakin nan naka ba yanka waye ya daza ma hakoran gashi ya fere yanki zai baka kaji kashi ka gode masa ba cewa ka yi ne Allah sannan yayi ka ba shi yayi ka ya tsaga zai baka kuma ya dauke ka kujerar da baka tunani ya ajiye ka nan gaba kuma kai ka manta da shi shi ba zai manta da kai ba in dai kaga ba daidai ba to ka dawo rashin daidai din yana gurin ka yana gurin ka to Allah ya gane da mu
وإذ نتقنا الجبال فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم wannan kun za mu ba ku labari irin na takarar jabala yayin da Allah ya ce muka kira to dutsen dore sina rafa na muka ɗaukar dutsen yin asali tun daga gindinsa fauka hon barbihi da kawunan su ka annahu zullatin kai ka ce ya zama musu kamar inuwa wazannu aikanu sun san kankance annahu waƙi wun biyun cewa dutsen nan zai faɗa musu saki don alaihim biwa da layi da alƙawarin Allah iyahun a gare su bi hukuhi da hukunsa lam ya kabilu a kawo in dai ba su karɓi wannan hukuncin hukuncin a taura ba wa kano abuwa su kuma da sun ki karba lissagali ya saboda nauyin su fa kabbalu sai suka karba wa kulina lahum sai muka ce da su خذوا ما آتيناkum بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون Sannan muka ce ku to ku riƙi ma adena ku abin da muka baku bi kuwatin da ƙarfi bi jaddin da ƙoƙari wani tihadin da zuba ƙoƙarin ku wani kuru ku tuna ma fi da abin da ke cikin sa bi amali bi ne yin aiki da shi la'allakum ba da banza ba tattaku na ko kwaji tsoron Allah kwa kiyaye mm.
وإذا كذا ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى kur za mu ba ku labari idh hina kaza rabbuka yayin da ubangijin ka ya riga alƙawarin min bani adam daga yan annabi adam min zuhurihim suna daga cikin baya suna yan adam zarra badari ne na ijma da mimma qabla bi adam da jar zurriyatim da zurriyan su dan ukuri jabaru min sulbi adam dan wasu za su fita daga tsatsan annabi adam na sanin yaya ba da na sanin bayan yaya kana wa ma'aita wanda duna kuma misalin yadda suke haifaffe ne kan zarre kamar zarra bi noman a noman aka rige wani alƙawari yau ma rufe ranar arba na saba da hun aka sanya musu da layilu hujjoji a larubu ya ce na ubangijin ta kansa warake ba fihim sai Allah ya shirya akalan hankali a cikin wannan rai da yake yin alan zarra wa shahadahu suka ba da shaida la an wuce ga kawunansu kala sai Allah ya ji alatu bi rabbikum yanzu ashe ban zama ubangijinku ba karu suka ce bare an ta rabbuna kai mu halaccin mu wa shahidina bi zalika mu ma mun ba da shaida da haka wal ishhad bi an la yaqulu domin kada su ce kafirai yau mal kiyamu da ranar gobe kiyama inna mu kunna mun kasance ana haza tauhidi ga wannan dayin ta Allah gabiluna muna marafkana la na arihu ba mu sani ba kar su faɗa haka yasa Allah ya haka أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم aw ya kulu ko su ce ina ma shi naka abawu na wanda suka tara Allah da wani iyaye mu ne min qablu gabanin mu wa kunna zuriyatan ai mun zuriya ne min ba mu daga bayan su faka dai na biyu muka yi koyi da su afatu hulikuna أفتهلكنا بما فعل المبدلون afatu hulikuna yanzu Allah ka halakar da mu to azibuna Allah shi kenan sai kamar azab bima fa alal mubdilun gaban da mabarnata suka aikata yi ne mubdilun min aba'ina na uba mu bi tasisi shirke da suka horar da mu akan tara Allah da wani alma'ana la yumkinuhum ba zai ba bisa da dama yi tijajin su kama hujja bi zalika da wannan ma shahadu tare da bada shaidar salamu din ga kawo nan bi toyi da dayan ta Allah wa tarkiri da kuma biyan ta wanda haka ala lisani sa'abul mu'jiza daga har ma abocin mu'jiza qaima an tsaye da abin makamu zikiri a matsayin ambaton safin nufusi a rayuka wa kazalika وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون kazalika yadda su gani haka haka nan nubasirin ayati Allah ji gahin nubayin muna bayyana muku ayoyin alqur'ani misal ma bayyana misa kuma yadda muka bayyana muku alƙawari litadabbiru ha domin ku yi lura la'allahum yarji'una ba da banza ko ko ajiyu an kore gabarin kafircin naku wato lu alaihi وتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلك منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين za mu ba ku labarin ya muhammadu ba su labarin alaihima gare su alyahudu ga yahudawa na ba'un kabar allazi atina hu ayatina na wanda muka ba shi ayoyi daga cikin ayoyin fansa laka mina amma sai ya fita daga cikin ayan kamar yadda miciji yake saba karaja ya fita bi kufri ya asababin kafircin sa kamata ka rage da haya kamar yadda miciji ya take fita min jirgiya daga fatanta wa huwa shi wannan malamin sunansa bil'ama bana ba'ura min ulama'i bani isra'ila yana daga kabilan malaman bani isra'ilawa su yi da haroge an yi da'u ala musa yi mummunan addu'a ga anayi musa wa hada ilai shi aka ɗauki hadiya ka bashi fada an yi addu'a fan kalaba alaihi shi har yanzu ya juya wanda la lisanu har yana sai zazzago ala sadri kan kirjinsa fadu ba shaidan sai shaidan ya bibi malamin adraka wuyar da suke yi fasara karina ko daga nan ya koma ya zama wata abokin shaidan fa kana mai ligawu da dama tun farko ya zuwa lauhin mahuli yana daga cikin batattu Allah ya rubuta haka ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أكرد إلى الأرض وتبع هويه walau shi na damun so Allah madaukakin sarki ce larafa ana wajen damun ɗaukaka malamin ila manazilin ulama zuwa ga manzilan malamai malami ne amma ba a ɗauki an kai matsayin malaman ba Mm, saboda haka ba wai kowane malami ne malami ba Eh, in Allah ya ce wani malami ne to abin yana hannun Allah sai kana addu'a ba ka roƙi Allah Allah ka kai ni matsayin malama Allah ka yadda ka kai ni to kana tawassuli da annabi sai a daga ka sai a kai ka in ba a so kuma ka dace ma kuma sai a sauke ka Mm, ana lissafa malamai a duniya kana shiga ma lahira ba ka cikin su walau shi na damar su ce laraba ana waje man ɗauka kayi zuwa ga manazilin ulama biyan nuwa ta ga hussein mu ba da dace da amara ya dinga yin aiki walakin na hutu ba mu saka ba ya akala da shi ne muka dawomar da shi sakana ilal arewa muka zo na da zuwa ga ƙasa addini wa mala ilaiha ya karkata ya zuwa ga duniya wata ba hawa ya biya wa soye-soyen zuciyarsa bi duwa ya cikin kira ilaiha zuwa gare ta hora ana wa Allah ya sai muka ajiye shi ku fa masaluhum فمثله كمثل الكلب إن تعمل عليه يلهث أو تتركه يلهث masaluhum misalin wannan sufar malamin ka misalin kalbi kamar misalin dila ne shine kalbi ana yin tamila ne duk lokacin da ka kore shi kai dauki bansa bai tsarga da kora wa zajir da dawa ya da haka sai ga yana lallage ya da lauli sanu ya sare harshen nasa yana lallage yana yana yana yana yana haka a inda da ruku in ma kamar shi kurin ba ka kore shi ba ma da rana yanzu ka yi zaga ya fidda harshe ya da haka yana wannan lallage wale ta gairu min alhayawani daga dabbobi ba ma yin haka kazalika wa jumlatu hashar hali ne ai lahis ya riska ya zama dalilan fi kulli halin wal qasadu a tashbihi ne taybiya kai fi wani wani kaskare da gargashi bi garin zulfai al mu'iratu wanda yake sanwa bi tartibi ma ba'da alama qawla min al maili da gargacewa zuwa ga duniya wata ba hawai da biyo san zuci bi garin ta kauli da fadan sa zalika masalul
ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا zalika na masal wannan malami yadda kuka mun masa haka to masal da kuma da kallabu su ne misalin mutanen da suka gare ta bi ayati na ayoyi na qur'ani duk wanda ya gare ta ayoyi na qur'ani ya gare bil amma bal ba'ura ba haka za mu yi masa فقصص القصص لعلهم يتفكرون sun zula kaza saka wannan labari ya annabi Muhammad ka ba wa yahudawa labari eh alal yahud la'allahum ba da banza ba su yahudawa ya tabakkaruna ko su ayi tintintini ya tadabbaru na su yi lura fiya wa yi ne su ba da gaskiya su bar wannan mummunan aikin da suke yi ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون a tur masalu masala ne da kaune ga mutane alladhina kazzabu bi ayatina wanda suka gare ta ayoyinmu wa an kusa da kawunan su kanu yazlimuna hakika sun zalunci kawunan su bi ta gazibi da karyatawa من يهد الله فهو المهتدي in ya hadi Allah duk wanda ya gaci Allah ne shirye da ni wal mutari to shine shi ba cewa za ka ga kai ne shirye ba ka nemi shiryar Allah in ka nemi shiryar Allah Allah ya shirye ka Allah ya shirye ka to Allah ya da sai ka ga ya maka muwafaka da dacewa da abin da Allah yake so sai kai amma kana ni shirye ne a ba haka bane ga bil'amu bane ba'ura nan ga irin darajar da Allah ya bil'amu dan ba'ura wadan maza kar ku saku da baba sanda ya fara magana sai ku dan yara ka yayi to Allah ba da lada to muje ومن يضلل فأولئك هم الكافرون bilil duk wanda ko ga ya bata fa ulai ko annahum al-kazu sune jumlan asararrun bayi wala qad zara'ana ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس wala qad hayyaka zara'ana la jama'an halitta li jahannama ga jahannama kafiran min al-jinn wal ins al-jinn diwa Allah zai sa su a jahannama mutane ma wanda za su yi ga jahannama suna da yawa to me dalilin da za a sa su ne لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها don gulwar su waɗannan mutane suna da zugata la ya buga hura biya amma zuciya ta su ba ka fuskantar gaskiya wanda kaga Allah ya bai zuciya baya fuskantar gaskiya to kaga ya asara in ba haka wanda sai kaga ya shiga aiki kamar na lada amma babu da wasu ya juya aikin ya zama ba na lada ba mutumin da kuna zaune zai zai dauki bindiga kamar muna karatun nan ya je sai da wani abokan gaba wanda za su cutar da mu ya kwana a daji in ya zuba nawa ko dan bashi ba zai yadda ba amma ka zo da mota za ka fice ya rike ka ko mota ku ba takarda ko na abu kai musulmi ne himar sai ka ce wani dan Allah sai ta hiba aikin Allah yake ba kar ka sake masa magiya da Allah sai ga ma haka to kaga ya baka kansa aikin asura aiki ne na mai lada amma ya faɗa kalmar da abin ya zama babu lada ai ba aikin soja kake ba ko me kake musulmi zai ce maka dan Allah to ya kamata ka rasu ka ce gaskiya ne kai musulmi ne ni musulmi ne hawa turancin ma kar kai masa ka ce aiki ne ya kawo ka zama aikin namu tunda ka faɗa haka to nan gaba kai kuma kar kai kaza eh ko doka ya jata to za a ji ma hukunci amma tunda kai musulmi ne zan je yanzu ya san ka na ga abin ya zo da sauki kuma musulmi ya ce ma dan Allah ka ce masa kai ba aikin Allah kake ko kai musulmi ne nan gaba kuma tana za ka kai ga aljanna mutum zai ma magiya da Allah ka ce a kana ma magiya da Allah ka rike shi kuma ya baka naira ɗari biyar ko rabu da shi duk wannan surutun da kake ya koma gefe ya baka dubu biyu shikenan ka ga ba ga girman Allah ba ka ga darajar dubu biyu to kuma za ka je gurin Allah ne a wannan aikin naka Allah ya ga darajar ba ai ba wata ba ne Allah ne ya sa ko aikin dan sanda ne aikin soja ne kuma wani aiki kuke ku zama matsayin musulmi amma mutum ya yi laifi yana karkashin doka hukunta ne amma mutum ya gaya ma magana ya gama ka da Allah to ka saurare shi in za ka iya taimakon sa kan wani abun ka taimake in ba za ka iya taimakon sa ba ka ce gaskiya ba zan iya taimakon ka ba amma kuma tun da kace mun haka ne a gona ba wani abu da za ka iya gani amma ni ba zan iya ba wallahi abin da mu ya fi karfi na to gwara gwara amma mutum ya ce ma dan Allah ka dawo ka ce masa kai ba aikin Allah kake ba mutum ya ce ma dan Allah ya ce karka sake min magiya da Allah to kai ka ɗauki kan naka kamar Allah ne ko menene duk abin da za ka mutum bakin ka sai shi kuma kai ma za ka mutu kuma in ka je gurin Allah yanzu wannan aikin da kake a wannan aikin Allah zai ga daraja ka ku dinga hatara ku dinga kula ina fata kuna fahimta Allah ya gane da mu ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها wanda ya sa za a sa jahannama da da yawa irin wannan dalilan ne walahum ayyuna suna da idanu la yusuruna biya amma ba sa ganin dalailul qudrati la ba sa ganin dalilai na kudran Allah basaro yi tibaran da gani na lura ba sa yi walahum azan suna da kunnuwa la yasma'una biya da kunnan nasu ba sa sauraron gaskiya al'ayatu ba sa sauraron ayoyin Allah wani mawazi da wa'azi sai ma wuta da burgi na lura wata yazin da wa'azin tuwa ko da wani ya zo ya saurara ba zai aiki ba wani kuma ba zai zo ma ya saurara ba to ya kai ula ya sa أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ka wannan da kaga za a sa sa wuta da yawa Allah ya ce kana na mai in ka dube su za ka kamar dabbobi su fi adam da fiki cikin rahin fahimta wal basar da rahin gani wal isma'i da sauran bal hum waran hakika Allah ya ce wannan sune mafi bata min al ami daga dabbobin liyanna domin ita dabba ta dalabu manafiya tana neman abin da za ta amfanar da ita wata harba tana gujewa mamudan raha ga abin da zai cutar da ita wa haula su ko wayannan da muke baku misalin su ya daga da muna Allah na da kansu suke nubin kansu su shiga wuta mu ani da saboda dauran kai ta ka gwara dabba su wala ya koyi nan ko wal gafilun sune marabkana ba sana rabkana ga abin da umarnin da Allah ya ba su ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها walillahi Allah madaukakin sarki yana da sura ta sai inda zara Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahim Al-Malik har zuwa ga As-Sabur shi ga ake so mutum ya haddace wannan sunayen ɗari ba da Allah ya da naman sa wutar jahannama ba za ta ci ba ka daure ka haddace su cikin wace zuwa wara da fil hadisi ya zo dai al-husna mu wannan ala hasan fadu uhu biya ku kira Allah da wannan sunan ko ga tsanan ya kira Allah da sunan Allahu Ar-Rahman daga je ɗari ba ɗaya ka gani to Allah ya da abin da kake nema Allah zai baka shi
نعم وذروا الذين يلهدون في أسمائي kuna muda allazi ne yi duna wanda suke bauɗe man alhada wala hada ya ni nuna an alhaji fi asma'i daga cikin sunayen alhaji su yi ta ƙumina wanda suka zago asma'ul yani sunayen gumakan kamar lata daga mina daga allahu uzza daga aziz mannati daga mannan to Allah ya ce sadatanni yi zauna za mu saka musu filakira da lahira jaza'an sakamako ma kanu ya amalu na abin da suke aikata wa haza qabla amr wannan kafin umarce su ne bilki tare da kama su da yaƙi وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون man kalakana suna daga wanda muka halarci su Allah ya ce ummata akwai jama'a ya haduna bil haqqi suna shirye da mutane zuwa ga gaskiya wa bihi da gaskiya ne ma ya adilu na suke adalci kuma sune ummatu muhammadu sunna al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar fil hadisi kamar inda ya zo daga cikin hadisi والذين كذبوا بآياتنا سنستخرجهم من حيث لا يعلمون الذين كذبوا كاغا وإن سكريت بآياتنا أيومنا القرآن من أهل المكة من أهل برنا مكة سادة سنو نسرهم الله جزاء مس استدراج نأخذهم قليلا قليلا zamu rike su a hankali min haisu la ya lamuna ta inda ba sa na sani ba zamu rike su ba ta inda suke tsammani ba wa umli lahu وأملي لهم إن كيدي متين da wannan jinkiri da muke musu amma halahu inna kai da Allah ya ce kaga ruku na matinin kai yana da tsanani da haka zaka fassara shi shadidan la ilaha wanda Allah ya rike su ba za su iya jure rukun Allah ba أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة a wannan ya da bakaru jama'a yanzu a ku ba za ku yi tunani ba ku yi tuntuntuni mana fa ya alamu ku sani ma bai sahibi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in yana wa'azi abin da yake sai su dangana masa jinna Allah ya ce wannan lamari fa wahayi ne min jinna babu wani abu da zaka dangana wa annabi ba na aljini babu shi إن هو إلا نذير مبين هو ba komai annabi yake muku ba illa nabiyin gargadi yake muku mubinin bayyinul inzar annabi Muhammad yana bayyana mu gargadi ne awalam yanzuru أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم awalam yanzuru wai jama'a shin ba kwa gani fi malakuti ku duba masarauta mana malakuti masarauta a samawati na samawar arda da kasai wa bi ma kalaka Allah ku duba cikin ababen da Allah ya halatta min shay na dangane da wani abu bayani ne lima yasa da lubihi dan abin da za ku shirye da shi ala qudrati sani ga goma ya aikata su wa hadani ya ce da yan takan Allah wa fi an asa an yakuna ai ya yanzanta Allah an in yakuna qadir rabu ajaba ku sani ba ko ajalan ku ya kusa fa ya mutu ku faran ku kaiwa ta sai ku mutu kuna kafirai fa yasiru ila nari sai ku kasance zuwa ga wuta to fa ibadu ya ku yi gaggafa ku yi rige rige ku zo ku bada gaskiya ba فبأي حديث بعده Ku ji يؤمنون wannan magana ku yi gaggafa ku zo ku bada gaskiya alai man sule yi ba ku sani ko ajali ya kusa aka ce yi to gashi nan jan jama'a kowa yana harkar wani ya je gona malamai wani ya je wani guri wani yana inuwa yana zaune muna karatun kuma daga ba za ka jan cewa ne ya mutu da gun nan kake zuwa kana jin karatun mako za mu rai da gafara amma kana zaune a gefe wannan karatun da ake bai dame ka ba bana ne zaka mutu bana ne zaka mutu kaf malaika zai biya maka in muna dan ganin ka anan ne ma to Allah sarki wani Allah masa gabara muna yana cikin mu amma ka ware ba ka zuwa gurin alkhairi ba ka zuwa gurin karatu sai mutuwa ya zo kuma sai ga hankalin mutane na tashi ni ban ga abin tashi hankali a nan ba ba ku shi mutumin da bai damu da harkan Allah ba bai kamata ya damu da shi ba duk wanda abin Allah ya dame shi shi ake damuwa da shi kuna gane duniya yadda take duk mutumin da bai ka kare masa kallo abin da ake na Allah karatun Qur'ani sallah lokaci biyar sallan juma'a abin addini bai dame shi ba to irin da aka ce babu shi ne abin damuwa da shi a damu da wanda ya damu da harkan Allah wanda bai damu da harkan Allah ba sai a kyale shi dama da sanin Allah nadama zai yi kurin shi a sa Allah ya ce ku yi gaggawa ba ku sani ba kwajiri yana kusa nan da nan za ka jance wani ya mutu ga abin da ya fi karfin ka ga inda za ka zo a nema ma rahama ba ka ba to yi ne Allah yake nufi don ku gane izina ce ake muku من يضلل الله فلا هادي له alhamdulillah wa duk tun da aka waye gari aka ce Allah ya halakar da shi Allah ne ba da hitin alawil mahu da ma rubuta sunan sa dan wuta ne sai bala hadiya da wa za a samu shirye da shi Allah ne ba tar ba mai shiryarwa da man Allah ne wani ne batar sallan shi shirya amma shi Allah ne da ya halitta bayan da shi ya batar to bala hadiya da wa za a samu shirye da shi wa ya zarhuna amma ونذرهم في ذقيانهم يعمهون Allah ce ku kyale su fi dubiya ne a cikin shigi nasu ya mahuna sun zama kafin zuci ya tare da duna suna kai kawo ta hayar cikin dimuwa يسألونك عن الساعة أيان مرسها tsaruwanka suna tambayan ka ya ahalar makka an sa ta dangane ta yin kiyama ayyana yaushe ne mursa za a tsaye da ita shi tsayarwa ne kamar ka ce bismillah mujri hawa marsiya wai yaushe za a tsaye da ta yin kiyama to ana zaune lafiya kana tambayan yaushe za a yi ta yin kiyama me bukatar karen da za a yi an faɗa sai ba alkhairi abubuwa guda uku faɗan su baya zama alkhairi ɗaya mutum ya san zai mutu amma ce ga ran da za ka mutu ba daɗi ba daɗi ko da za ka mutu ɓoye wannan ranar rahama ce ina fata an fahimta na biyu ranar da za a yi ta yin giyama da aka boye hirama ne da haka lokacin da za a yi ta yin giyama shekara dubu ya rage ma duniya zai lalace ba wanda zai samu nutsuwa yanzu kana so ka gane wannan ka kai mara lafiya asibiti in ka je gurin likita ya san faɗan wanka zai mutu amma wallahi ya fi so ka ce masa ka je ka sayo magani kaza da kaza in ka sayo wannan maganin ka sayo wannan maganin sayan maganin yana ƙara ma ƙarfi amma yanzu daga an tashi sai ka ji mutum yana cewa ni wallahi yanzu likitan nan da ya san wani zai da wani ya ce mun zai mutu ni da zan sai maganin nan ne to idan ka kai mara lafiyar naka asibiti kaddara likita ya ce ma Allah sai mara lafiya sai ta yi mutuwa zai yi ba za ku taba ba za ka ji daɗi bora sai maganin Hmm? in dai an ce haka to kafin ya mutu wallahi wani sai ya riga ya mutuwa kwawura namiji ne aka shi asibiti mutum ne matansa biyu ga yara goma shi kuma yana dan abin hannu ya wuri amare yaran ma ba wanda zai fara aiki ga wannan ta fara haihuwa wannan ta fara haihuwa an kawo mata yin sun zaka ce mutuwa zai yi to kana ga wata ba zai riga ta mutuwa ba to haka faɗa aka wani yanke jike fadi kafin marar lafiyan ya mutu wani zai mutu amma ka ce uwar gida amarya likita ya ce sannun ku fa wannan mai sauki fa jinya ya bude idan haka ya gani ya ce a mijin ku kwanan nan zai je gida eh wannan zai je gida dama gida ko koma ma wannan ai ba wani abu ne mai wahala ba to ai rai zai so ka rai zai so ka yaya sun zo sun zai asibiti an kawo baban su malam kowane yaro kuma yana ganin baban sa ne zai nema wasu hanyar jari an zo takwar su kai an tsaya ana zuwa likita ya bude idon ya gani wayan nan ba ya ka ta diya yin sa ya ce amma baba baya wahala ko aka ce akai baba ai baya wani wahala ya na ga jikin nasa ai wannan baba na ku kuna kula da shi bari mu duba magani a ai ko jini ba za mu kada baban ku ruwa ma wannan babu ba kada ruwa ba jini kai kai kai eh jinin ne dan hau amma bai kai dari ba 65 ne mun ji biyar ma yawa zai sauka kai ga sai da yaron ya buga waya wani a yanzu za mu dawo yanzu da mu dawo wallahi an ce jinin ma bai hau da yawa ba aka yi ta mana barazana shi za ki son a ji asibiti wani jinin ma an ce bai hau da yawa ba ni yanzu wanda zan je cikin garin da ko in je dan karbo wani kaya na ya ji daɗi wannan ma zai ce zan je guri kaza da to akwai nutsuwa ya ba ce musu kai baban ku mutuwa zai yi ta ba bai gama shirya mana ba ni bai ban jari ba wannan bai masa kaza ba to sai ka gani hankali ya tayi saboda an ce zai mutu wannan abin da ake tsammani a gaba ya lalace ba daɗi yayi ko to yanzu ko tambayi ta giya ma Allah ya ce muku rana kaza ne rahama ne to abin da Allah ya boye alkhairi ne kar ka nemi a bayyana abin da Allah ya boye kuma abin da Allah ya bayyana kar ka nemi a boye a bari a bayyanan sa haka Allah ya so akwai hikima cikin abin da Allah ya boye قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ya musu lahum da su inna ma ilmuha sannan lokacin da za a yi ta yin giya mutum ya kuma ya zai kasance inda rabi sanin yana gurin ubangiji la yujalliha ya zara li waqti ba wanda ya san lokacin da za a bude lokacin illa huwa sai dai shi sai sarki Allah saqulat ثقلت في السماوات والأرض saqulat ya girma ma fi samawati wannan tambayar da kuka yi yawa sama girma wala rabi da gaza ai ala ahlihima ga mutanen cikin su li hauliha saboda razanin sallata tihim لا تأتيكم إلا بغتة sai da tayin kiyama ba za ta zai lokaci tsammani ba illa ba ga sai dai gamsa ke kura lokaci ɗaya ga tayin kiyama ya zo haka mutuwa ma lokaci ɗaya zai zo jinya da yawa za a yi a tayin na ajali idan ya zo kamar wasan sai ga an tafi ya tsalo na ka يسألونك كأنك هفي عنها tsalo na ka muna tambayan ka ka ana kai ɗan hafiyon mubaliru fi suwa da kai matuka anha ta ta alima ba mun ɗauka kai ɗan cewa ya annabin Allah hafiyun anha muna tambaya ko za ka iya kewayewa da sanin sahi ne hakim bi ma'ana albawo ka annaka alimun bi mun dauka kaman kai din masani ne ka san yadda za a yi wa mutu ya ginin laha ko ka san kankance da lokacin da za a yi da shi ne ba hafi na ana ya yace da su قل إنما علمها عند الله ya ce kulga ya musu inda ma ilmu wa sanin lokacin da za a yi ta yangiya wani ilimin da inda Allah yana gurin Allah yana gurin Allah walakin na ولكن أكثر الناس لا يعلمون walakin na ba da man zama kusurar nasu mafi yawan mutane la ya da wani ba za mu sani ba ana ilimin wa inda huta ana ilimin cewa lokacin da za a yi ta yangiya ma yana gun Allah yawa yawan mutane ba san da haka ba